أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله ونن قراتنا مناقبة القراء na littafin Sheikh Yusuf Nabahani radiyallahu ta'ala anhu za mu ɗora daga inda muka kwana. A wanda yake da irin wannan bugu namu na gida, za mu tashi a shafi na hudu, shafi na hudu a wannan bugun namu na gida. Amma kafin mu fara, akwai wani karatu da nake so na gyara shi bayan na ji shi daga baya. A karatunmu na da ya gabata idan masu bi ba su manta ba, akwai wasu baitoci da muka karanta guda biyu amma gyaran a cikin baiti ɗaya yake yake ce wanda yake cewa aya rauni a falastu min amalil birri fa hum nalal ginal aganiyau au ya rauni ko da su waɗannan masoyan na suna gani na a falastu na talauce min amalil birri amma talauce irin na aiki mai kyau fa minhum ya tabbata a gare su al aganiyau mawadata fa minhum daga gurin su ne nalal gina suka samu wadata au akun musriyan ko da kuma na kasance ni mai wadata ban talauce ba kenan tunda na farko ya ce idan ya kasance ma matalauci nan kuma yace au akun musriyan ko kuma na kasance ni musriyan mai wadata ne walastu amma ban kasance ba bi haza da samun dama na je na ziyarci annabi idan masu karatu na baya ba su manta ba a gurin nan cewa na yi bi haza da san annabi yauwa to a wannan baitocin ba maganar soyayya ke ba maganar dama a je a ziyarci annabi yake yauwa saboda shi a irin wannan usulubin mutumin da baya ma san annabi ba a ma san shi a cikin lissafi kwata-kwata yauwa kwata-kwata ba a ma kirga shi a cikin musulmi idan mai bi na bai manta ba cewa ne au akun musriya ko da na kasance ni mawadaci ne walastu bi haza ban kasance ne san annabi ba haka na faɗa a karatun baya to wannan abun kuskure ne gyara ne e walastu bihaza ban kasance bihaza da samun zuwa na ziyarci annabi ba shine gyaran ma yufidu sara'u menene dukiya za ta iya amfanarwa shine ma yufidu sara'u menene dukiya za ta iya amfanarwa ko kuma kai karatun gwari-gwari ka ce ma yufidu sara'u menene amfanin dukiya ma alhajari tare da rabuwa da masoyi mana ko da na kasance ina da wadata to me amfanin dukiyarta in ban samu na je na ziyarci annabi ba yau wannan shine baitin da na gyara karatunsa saboda a karatun baya ina ta cewa soyayya eh da soyayya na fasara kuma shi yana magana cewa ko da ya tara dukiya in bai ya ziyarci annabi ba menene amfanin wannan dukiyar yau saboda haka zamu tashi babi na wannan shafi na hudu yanzu yace walahu tadhaku sanaya idza ma sara min shiddati sururil buka'u eh yake cewa walahu tabahakus sanaya walahu ga soyayyar annabi ne tabahakus sanaya haƙware suke yin dariya amma asalin as-sanaya shine wushirya ana fassara ana kawo ma'anar wushirya ne da haƙori tunda kaga in babu haƙori ina za a samu wushirya to dama a larabta ana irin wannan abu ko za a yi maganar mutum sai a ce fuska ko za a yi maganar mutum gaba ɗaya sai a ce sai a ce sai a ce hannu ma qaddamat yadahu eh walahu saboda san annabi ne lokacin da mutum masoya annabi suka je wajen annabi walahu a gurin annabi ne tadhaku sanaya hakware suke yin dariya izama lokacin da albuka'u kuka sara ya motsa min shiddatu sururi saboda tsananin farin ciki masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka je ziyarar annabi to sai kaga suna kuka saboda tsananin farin ciki sai kaga mutum yana kuka kuma yana dariya wani lokacin sai ga mutum kuka yake yi kuma dariya yake saboda ai kukan na farin ciki ne shine walahu a gurin annabi ne tabahaku sanaya haƙware suke yin dariya izama lokacin da albuka'u kuka sara ya motsa min shiddatu sururi saboda tsananin farin ciki saboda tsananin farin ciki hayya barqu bil hijaz uraiban min nadahum li kulli ruhin giza'u hayyu ya barku ya barku ya ke walƙiya dama ya gaya maka cewa gurin haske ke ya barku ya ke walƙiya hayyu hayyi ki gaisar uraiban waɗannan ƙananan larabawan bil hijazi a ƙasar hijaz uraiban ɗinnan tasgiri ne na urbu yawa amma dai in ba a manta ba a baya mun yi magana akan wasu abubuwa da suka shafi agaradu tasgir wani lokacin ana yin tasgiri ne saboda tarahumi saboda a nuna ana jin tausayin mutum wani lokacin ana yin tasgiri ne domin a girmama shi to hayyu ya barku ya barku ya ke walƙiya hayyu ki gaisar da uraiban waɗannan larabawa manya-manyan larabawan nan bil hijazi da suke ƙasar hijaz mai karatu bi manta ba ana cewa ƙasar hijaz ana cewa ƙasar madina ana ce mata hijaz in aka ce hijaz ma'ana ana nufin madina da kewayenta madina da kewayenta shine hijaz min nadahum li kulli ruhin giza'u li kulli ruhin giza'u abinci ya tabbata shine giza'u abinci ya tabbata li kulli ruhin ga dukkanin wani rai min nadahum daga kyautar su su waɗannan laraba duk kowa arzikin su yake ci yana nufin dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine giza'u abinci li kulli ruhin ya tabbata ga dukkan wani rai min nadahum daga kyautar su yace hayya barku bil madinati hayyan li ulahum qad danatil ahya'u hayyu hayyi ya barku ya barku ya ke walƙiya hayyi ki gaisar da hayyan wannan dangi bil madinati dake madina qaddanatil ahya'u al ahya'u rayayu qaddanat sun kaskantar da kansu sun yi biyayya li ulahum saboda daukakar su shi da sallallahu alaihi wasallam minhum al gadiyatu nalat hayaha wastamaddat hayataha al ahya'u minhum al gadiyatu sai kace al gadiyatu hadirin nan shine algadiyatu ma'ana hadirin safiya shine algadiyatu algadiyatu shine hadirin safiya wanda da ya taso sai ruwa to algadiyatu wannan manya-manyan giragizai na safe masu yawan zubar da ruwa minhum to daga waɗannan larabawan ne nalat hayaha suka samu ruwan da suke ba mutane in ka ce ruwan sama ne baka gir in ka ce hadiri ne baka ruwa to ai shi ma hadirin dole za a samu daga ina ya samu ruwan ko ba haka bane in ka ce na samu wannan kayan daga wane to ba makawa shi ma wanan akwai inda ya je ya samu to in ka ce girgije ya zubar mana da ruwa sai mu tambaye ka mu ce to shi girgijen a gurin wa ya samu ruwan da ya zubar maka shi yasa ce maka algadiyatu hadirin nan na safiya wanda yake mai tsananin zubar da ruwa minhum daga gurin su ne ma'ana yana nufin daga gurin annabi ne nalat hayaha ya samu wannan ruwan saman nasa wasta maddatil ahya'u sai ka ce al'ahaya'u mutanen da suke rayuwa, wasta maddat sun nemi ƙarin rayuwa ne, hayata ha daga rayuwar waɗannan dangin su ne ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. In ka ce ga mu a raye, sai mu ce to mu ɗin daga ina muka samu rayuwa. Daga ina muka samu rayuwa, to daga annabi sallallahu Alaihi wasallam muka samu rayuwa. Shi ne al'ahaya'u rayayyu, wasta maddat sun samu hayata ha rayuwarta ne min rayuwarsu ne min hum daga waɗannan larabawa shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hayya anni urban bi ɗaiba ta ɗabu ɗaba fihim shi'iri wa ɗaba sana'u hayya anni urban ya ke wannan walƙiya hayya anni ki gaisar min urban larabawan nan bi ɗaiba da suke madina ɗabu lalle wannan larabawa sun ji daɗi ɗaba fihim shi'iri waƙata ta yi daɗi fihim a cikinsu wa ɗabar sana'u kuma yabona ma ya yi daɗi fihim a cikinsu. Mana ba waƙar ta mutu ba waƙar ta wace ta daɗaɗa musu ba. Ina ba ta fahimta, ba waƙar ta mu ne, ba waƙar ta wace ta kyautata musu ba, a'a su suka kyautata wa waƙar tawa, dan ba dan su ɗin ba waƙar ta ba ta kyau ba. Saboda haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake, duk wanda ya yi wa annabi waƙa, ba waƙar ce ta taimaki annabi ba, a'a annabi shi ya taimaki wannan waƙar. duk wanda ya waka wa annabi ba shi ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam yawa annabi waka ba a annabi ne ya taimake shi da wakar sa ta iya kama sunansa shine abin da wannan baitin yake so ya gaya maka hayya anni urban ka tausai min da waɗannan larabawa ɗabu wanda suka ji daɗi ko suka tsarkaka biɗai bata a madina ɗaba fihim shi'iri waƙata ta yi daɗi fihim a cikin yabansu wa ɗabar sana'u kuma yabona ma ya ya daɗaɗa a cikinsu hayya anni urban hum sadatul kalki ɗurran lahumun nasu abudun wa ima'u hayya anni urban ya ke wannan warkiya hayya hayyi urban ki gaisar min da wannan larabawan hum su waɗannan larabawan sadatul kalki su ne shugabannin halitta ɗurran gaba ɗaya lahumun nasu a abudu duk mutane sun tabbata bayansu ne wa ima'u da kuyanginsu wannan irin yaban da Shehu Ibrahim yake nan yake cewa huwal abdu haqqan wal anamu abidu shi ma yake sallallahu alaihi wasallam shine bawan Allah na gaskiya duk sauran bayin Allah bayin sa ne su kuma to shine abin da shi ma Yusuf na bahani irin wannan abu yake so ya ga maka hayyi urban ya ke wannan walƙiya ce gaisar min da waɗannan larabawa hum sadatul kalki durra su ne shugabannin halitta gaba ɗaya ba wata halittar da su ba shugabannin ta bane duk dai na nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lahumun nasu abudu annasu mutane gaba daya a abudu lahum bayin su ne wa ima'u kuma ku yangin su ne kai ya musamma fi riyad jinanin hasadat hal khadara'u wal gabra'u kai ya mu sun buga hemar su shine tanti gurin zaman su samma a can shi ma wanda yake da bugin mu na gida sai wannan rubutun mu na gida sai ya gyara a rubutun mu na gida sun ce summa to samma ne samma samma kaɗin a mata fataha kayyamu waɗannan larabawan sun buga hemarsu ko kace sun buga tantinsu ko kace sun yada zango ko kace sun kama guri sun zauna shine kayyamu shine a zo a buga tanti ko wani temporary to kayyamu sun buga hemarsu ne ko tantinsu samma a cananka wancan gurin ina kenan yace firiya da jinanin a cikin dausayin aljanna saboda isarsa da ƙafetarsa ya zo ya gida a cikin dausayin aljanna. Hasada da al-khadra'u, al-khadra'u mai koriya-koriya ita ce sama, wal gabra'u da mai kura-kura ita ce ƙasa, hasada ta ha sai da ta yi burin ina ma ita ce wannan raudar ma'aikin. Shi ne ma baina bai ce wa min bari raudatin mirjiyar aljanna, shi ne hasada ta ha sai da ta mata hasada, amma ana nufin sama da ƙasa ba inda bai yi burin ina ma shi ne wannan raudar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. Hayya anni sal'an wa hayyil awali habbaza habbaza huna kal ala'u hayya anni sal'an ya ke wannan walƙiya ki gaisar ki gaisar min da sal'u wani guri ne da ake kiransa sal'u hayyil awali ki gaisar min da gurin da ake kiransa awali shine da turanci ake ce masa highland eh highland shine awali kamar kan tudu shi ma sunan wata anguwa ne ko wani guri a Madina kamar yanzu dai a ce kan tudu shine awali to hayya anni salan yake wannan walƙiya ki ga ki gaisar min da salu wa hayyil awali ki gaisar min da awali wannan gurin da ake kiransa awali shine kamar a Hausa kace kan tudu wata anguwa ce sun ce a kan tudu take shi yasa ake ce mata awali ma'ana kamar kan tudu habbaza habbaza madalla madalla hunaka al'ala'u al'ala'u ɗaukaka ta tabbata hunaka a wancananka wannan gurin da yake gaya maka. Hayya an nil aqiqa hayyi quba'an aina min nil aqiqu aina quba'u hayyi an nil aqiqa ya ke wannan walkiya ki gaisar min da gurin da ake kiransa aqiqa hayyi quba'an ki gaisar min da gurin nan da ake kiransa quba shi ma quba'an sunan guri ne quba ina ga ana cewa jabalu quba ko ko masjidul quba to duka dai ana faɗa to hayya anil aqiqa ki gaisar min da gurin da ake kiransa aqiqa wa hayyi quba an ki gaisar min da gurin da ake kiransa quba aina min nil aqiqu ina ni ina zuwa aqiqu wa aina quba'u ina ni ina zuwa quba'u wane ni ai abin yafi karfi na wanda yake da bugun mu na gida sai ya gyara aqiqu kaume wannan kafuwau din nan na aqiqu rufu'a za a masa aina min nil aqiqu ba aqiqa ba sai mutum ya gyara rufu'a za a akan kafuwau wa aina min wa aina kuba'u ina ni ina zuwa kuba'u abu ya fi karfi na hayya annil baqiqa was safha wal masjidu haysul anwaru haysul baha'u hayy annil baqi'a ya ke wannan walƙiya ki gaisar min da baqi'a shine makabartan nan ta sahabbai radiyallahu ta'ala anhu wa safha ya ke wannan walƙiya ki gaisar min da gurin da ake kina safu wal masjida ya ke wannan walƙiya ki gaisar min da masjid masallaci haisul anwaru yadda haske ya tattare wa haisul baha'u yadda dukkan wani kyau ya tattare ya zauna a gurin haisu ruhul arwahi haisu jinanul khuldi haisu na'imu wan na'ama'u haisu ruhul arwahi haisu inda ruhul arwahi nan ne ran rayuka in ka ce rai to shi ma ran yana da rai to a ina ran ran yake shine na wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shine haisu inda yawa rauhul arwahi kai afwan ba ruhu ba eh haisu inda rauhul arwahi hutun rayuka yake gaba daya ana ƙarshen muradi kenan na mutum shine je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wajen ma'aiki shine ƙarshen hutu na ran mutum mana ƙarshen cikar muradin duk abin da mutum ya samu a duniya to muradin sa bai cika ba sai ya je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine haisu rauhul arwahi anan ne hutun rayuka yake haisu jinanil khuldi anan ne aljanna ta dawama take haisu na'imu nan ne dukkan wata ni'ima take ta duniya wan nu'ama'u da dukkan ni'imomi na duniya da lahira suna jama'a ki sallallahu alaihi wasallam haisu kullul khairati haisu jami'ul khairi haisu jami'ul birri haisu sanawa haisu sana'u haisu kullul khairati haisu anan ne kullul khairati dukkan alkhairai suke haisu jami'ul birri anan ne dukkan wasu ayyuka masu kyau suke haisu sana anan ne dukkanin wani haske yake wa haisu sana'u anan dukkanin wata ɗaukaka take haisu baharullahi almuhit bi kulli fadli kulli alwara kulli alwurad min huriwa'u haisu baharullahi anan kogin Allah yake almuhitu wanda ya kewaye komai da komai maiki sallallahu alaihi wasallam shine kogin Allah wanda ya kewaye komai da komai eh haisu baharullahi anan kogin Allah yake almuhitu wanda ya kewaye komai da komai بكل الفضل eh haisul muhid wanda ya kewaye bi kullul fadli ga dukkanin wata falala ba wata fallar da wata wani bawan Allah zai samu ko wata halitta sai dai samu ta hanyar annabi shine haisu anan ne baharul lahil muhidi muhidu kogin Allah wanda ya kewaye bi kullul fadl da dukkan wata falala kullul wuradi dukkan masu gangarawa zuwa ga wannan kogin riwa'u suna samu su sha su koshi minhu daga wannan kogin shi ne dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wata abin da wata halitta za ta samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine kogin Allah da ya kewaye wannan abu ba dama ka samu sai ta hannunsa haisu rabu'ul habibi ya aluhu min nuri kibabu aqallu hal qadra'u haisu rabu'ul habibi yace to in baka sani ba fa haisu a wannan gurin ne fa rabu'ul habibi gidan masoyina yake ya aluhu min nuri kibabu ya aluhu da yake ɗaukaka min nuri kibabu min nurin daga wani irin haske shine ya aluhu min nuri yadda yake ɗaukaka min nurin daga wani irin haske amma dai na nufin yadda haske yake tashi kibabun ga wasu irin kubbobi shi yasa ya kawo shi da tanwiri kibabun ga wasu irin kubbobi aqalluha amma mafi girman wannan kubbar al-khadra'u ita ce wannan koriya ta ta raudar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tunda sahabbai suna gurin akwai sayyidina Usman a gurin akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar a gurin eh akwai su duka a gurin sai dai Ali ne ba a gurin yake ba shi yasa ce kibabun kubbobi ma'ana na nufin wannan kubbobi alamun nan na kaburburan nan shine haisu nan ne rab'ul habibi gidan masoyi ya aluhu min nurin da yake ɗaukaka shi min nurin daga haske kibabun ga wasu kubba kubba shine alamun raudodin nan aqalluha amma mafi girman su fa al-khadra'u ita ce wannan al-khadra'u ita ce koriya eh kaga anan ma yace aqalluha aqalluha din tana nufin mafi girman su ba mafi karancin ta ba irin wannan kalmomin suna da yawa a larabci za ga kalma ce ta amma tana bada ma'anarta akasinta kaga in aka ce akallu shine kamar mafi karanci to amma in kuma za iya cewa kuma akallu kuma du mafi yawanci kamar irin su sa'iru za iya cewa sa'irin nabi'ina dukkanin annabawa kaga ta zo da ma'anar dukka za ka yi cewa sa'irin nabi'ina kuma sauran annabawa kaga ta zo da ma'anar gaba ɗaya ta zo da ma'anar akasinta kamar irin su wara'a wara'a tana nufin baya to kuma wara'a kuma duk tana nufin gaba mun karanta ina muka karanta ma wara'a hunna wara'u babu wata a gabansa ma wara'a hunna wara'u yawwa to kaga wara'a wara'a kunna wara'u to kaga wannan wara'an ta zo da ma'anar gaba ne to irin wannan kalmomin suna da yawa a larabci zaga kalma tana ba da ma'anar akasinta kamar irin su salimu salimu kaga salimu kamar wai mai aminci ko mai amintarwa to ana cewa maciji ma salimu akwai wani maciji mai mungun dafi sai ga Allah ana ce masa salimu to kaga an bashi ma'anar akasinsa yawwa irin su mafawizu jeji kare kukanka sai a ce masa mafawiz wai matsera kaga ya zo da ma'anarsa to irin wannan kalmomin suna nan kalma ɗaya ce za ta iya nuna daidai za ta iya nuna yadda take kuma za ta iya nuna akasin suna da yawa sosai a larabci eh sosai kuwa eh haisu yaswi muhammadin sayyidul kalki wa fi babihi alwara fuqara'u haisu anan ne yaswi muhammadun muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaswi yake zama sayyidul kalki shine shugaban halittu fi babihi alwara fuqara'u fi babihi a kofar sa alwara dukkanin talakai fuqara'u talakawa ne duk wanda je kofar annabi ya zama talaka ya qasimul juda bainahum wa min allahi atahum ala yadayhi al'afau ya qasimul juda shi yake raban kayan Allah innama allahu wanda yake cewa innama ana alqasim wallahu almu'ti shine ya qasimul juda shi yake raba kayan Allah bainahum tsakanin halittai wa minallahu wa minallahi atahum ada'u kyautattuka suna zuwa wa bayin Allah ne ala yadaihi ta hannunsa wa minallahi daga gurin Allah duk abin da Allah zai bawa halitta to sai ya bata ta hannunsa yace wa hawa sarrin bainal awalim lam tahsur min rawd qabrihi qabrihi arja'u wa hawa sarrin bainal awalim shi ma yake sallallahu alaihi wasallam me tsarin mai tafiya ne bainal awalimi tsakanin halittu gaba ɗaya kamar yayi na so tsakanin halittu gaba ɗaya lam tahsir min rawdi qabrihi al arja'u sai ka ce al arja'u sasannin duniya lam tahsir hu ba ta tsare shi min rawdi qabrihi daga raudan nan ta kabarinsa ma'ana mai ki sallallahu alaihi wasallam yayi na so a cikin dukkanin halittu ba wai ana nufin cewa a iya madina ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ba a yana ko ina shine wahwa sarin bainal awalimi shi ma'aiki yayi na so tsakanin dukkanin halittu arja'u sasannin duniya lam tahsirhu bata tsare shi ba min raudi kabrihi daga raudan nan ta kabarin sa ko ina annabi yana in kaga ba gan shi ba to ba kai za ka gan shi bane eh faladaihi fawqa samai wa tahta al-ardi wal arshu wal haridu sawa'u faladaihi ya tabbata ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fawqa samai saman sama wa tahta al-ardi da karkashin kasa wal arshu da al'arshi wal haribu da kwari sawa'u shi duk ɗaya ne a gurinsa da sama da ƙasa da gabas ma'ana duk duniya ko ina annabi yana nan duk ɗaya ne shi a wurinsa gwargwadon yadda kake son sa gwargwadon fatahin da zaka samu da buɗi in kusancinka da shi da hidimarka da shi ta kai ka ka gan shi to za ka ga ko ina ma yana nan haka shobaran ya faɗa ko a hala wannan yadda yake faɗa ra'aytu rasulullahi ra'aitu rasulullahi wannan wanda yake hal hazal ba halla mahalluhu sai da je farisa ma a farisa ma sai da ga ma'aiki to faladaihi ya tabbata ga ma'aikin Allah fawqa sama'i saman sama wa tahta al-ardi da karkashin kasa wal arshu da al-arshi wal haridu da kwari sawa'u shi duk ɗaya ne a gurin sa shi ma nan masu bugun masu na gida su gyara wal arshu ba wal arshi ba wal arshu eh akwai wani li'irabi wanda zai dan yi wahala shi yasa ina zamanin masu bugu mana gida suka ce wal arshi a wal arshu a masa rufuwa saboda anan kana da wajahi da yawa kaga faladaihi kaga lada faladaihi kaga zarafi ne na zamani ai na makani fauka shi ma zarafi ne na makani ta hata shi ma zarafi ne to kaga an hada zuruf guda uku a cikin a cikin baiti daya To idan ka ga dama daman kamar abu ne sananne wanda mun karanta kowa ya sani a nan, cewa shi kabar na mubtada yana iya zama zarfu zaman ko ya zama zarfu makan sannan labarin mubtada wannan mubtadan ma zai iya zama zarafi zai iya zama zarafi to saboda haka anan in ka tashi da irabin wannan baitin kana da damar da zaka ce faladaihi shine mubtadanka faladaihi shine mubtadanka fawqa samai sai ya zamto na'atin mubtada wa tahta al-ardi ya zama na'ati na mubtada wal arshu sai sawa'u shi kuma wannan wal arshu duk sai wannan sai ka ce sawa'u yawa to to wal arshu sai ka ce sawa'u shine kabar ɗinka shine kabar na mubtadanka wal arshu wal haridu kuma su zumto kamar na ne na wannan kabar ɗin da ka kai to zai iya ɗaukar wannan fuskar ko kuma ka ɗauki wannan wa sawa'un shine shine mubtadanka zaka ce wa sawa'u sai ya zama mubtadanka wal arshu na aci wal haridu shi ma ya zama na aci to faladaihi to shi kuma sai ya zama kabar ɗinka fokar sama'i ya zama na aci ne na kabar ɗinka wata kal ardi su ma sai su zama duk na aci ne saboda haka eh shi ne saboda haka a gyara wal arshu eh faladaihi duk ɗaya ne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fokar sama'i saman sama wata kal ardi da karkashin ƙasa wal arshi da al arshi wal haridu da kwari sawa'u duk ɗaya ne shi a gurin wanda ya ga bai gan shi ba to kusancin ka dai ba kai ba kai ka gan shi ba yace huwa hayyun fi qabrihi bi hayatin kullu hayyin min halahu istimla'u huwa hayyun maiki sallallahu alaihi wasallam rayayye ne fi qabrihi a cikin kabarin sa bi hayatin da wata iriyar rayuwa kullu hayyin dukkan wani rayayye istimla'u yana neman rayuwarsa ne minha daga wannan rayuwar ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine la hustimla'u kullu hayyin dukkan wani rayayye la hustimla'u neman rayuwa ta tabbata gare shi minha daga wannan rayuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rayayye ne mala al kauna ruhuhu wa huwa nurun wa bihi lil jinani ba'da tila'u mala al kauna ruhuhu sai ka ce ruhuhu ran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mala al kauna ya cika dukkanin kaunu wa huwa nurun ko maiki sallallahu sallan haske ne wa bihim tila'u imtila'u cika wa bihi ya tabbata ga ma'aiki lil jinani ga aljanna ba'du bayan haka mana hasken su shine ma ya cika aljanna yace huwa asalul lil mursalina asilun hum furu'un lahu furu'un lahu wa hum kala'u huwa aslun lil mursalina shine asalin mursalai duk annabawa daga wurin suka fita asilun kuma shine asalin su na asalin asali asalin asali na annabawa duka da gurinsa ne hum dukkanin annabawa furu'ul lahu rassansa ne wahum wukala'u kuma dukkanin su wakilansa ne yadda i hazihi risalata haqqan wa alaiha jami'uhum shuhada'u yadda i hazihi risalata maiki sallallahu alaihi wasallam yayi da'awar hazihi risalata wannan manzancin haqqan haqiqa Allah ya aiko shi ya ce masa ya ce shi annabin Allah ne jami'uhum dukkanin annabawa shuhada'u masu shaida ne alaiha akan wannan annabtar tasa. Qudwatul alamina fi kulli hadiyin lihudatul wura bihi ta'asau qudwatul alamina maiki sallallahu alaihi wasallam shine jagoran talakai fi kulli hadiyin a cikin dukkan wata shirya. At-ta'asau koyi ya tabbata bihi da ma'aiki lihudatul wura ga shiryayyu a cikin talakai duk wanda ya shirya to shi da shi ya koyi شلؤه البحر والشرائع تجري منه إما جداويل وإما قناء شرؤه شريعة مأيكي صلى الله عليه وسلم البحر كوجيني كما شريعة سا تيكوشي شريعة سا شرؤه البحر شريعة سا تيكوني والشرائع dukkanin wasu shari'o'i na annabawa tajari suna gudana ne minhu daga kogin wannan shari'ar tasa. imma jidawilun imma ka ce su ɗin ’yan wasu ƙananan ƙoramu ne da suke jikin kogi, wa imma kina'u imma kuma su zama rijiyoyi. Dukkan wani yadda ka ga wata shari'a, to daga jikin shari'ar annabi ne suka ja, suka, suka ja, su ma suka ja wani abu. Shi ne shar'uhul baru, shari'arsa kogi ne. Wa shari'u sauran shari'o'i gaba ɗaya ta jari minhu suna gudana ne daga wannan koginsa, kogin nasa. imma jigawalin imma su zamto ‘yan ƙananan ƙoramu ne, auƙina'u ko kuma su zamto rijiyoyi ne. Eh, in ma su zamto kina'u rijiyoyi ne amma asalin wannan kina'un ba rijiya ne fa irin tamu ba e ba rijiya ne irin tamu ba rijiya ce wacce take ba ta da ƙarfi so wannan ba ta da nisa sosai baharan nasa minhu kalqun faman shamsu wa kulqun maraudatul ganna'u baharan nasa sai ka ce kalqun kyan halittarsa baharan nasa minhu ya gagara halitta su rika tsayawa suna kura ido suna ganinsa. Kama shamsu, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wane rana, yadda ka san baka iya kurawa rana ido kana ganin ta wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi rana kyau da kwarjini. Wa kulkun, kyawawan ɗabi'unsa kuma marraudatul ganna'u, wane raudatul ganna'u dausayi mai kukan tsuntsaye. Suna cewa raudatul ganna'u dausayi mai kukan tsuntsaye. duk dausayin da ka ji duk lambun da kaga tsuntsaye suna yawan kuka to akwai cikakkun kayan marmari da furannin da ake bukata a ciki sannan kuma guri ne mai nutsuwa shi yasa zaka ji tsuntsaye suna yawan kuka saboda tsuntsaye ba sa son mutane su dame su to baharan nasa kalkum minhu kyan halittar amaiki ya gagari mutane kama shamsu kyan sawane rana wa kulkun kyan halittarsa wannan wa kulkun ɗabi'arsa kuma marraudatul ganna'u daɗin tawane dausayi mai kukan tsuntsaye. Baharu hilmin, lauƙatsaratun minhu, fauƙan nari, salad lazalamin hassala'u. Baharu hilmin, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam shine kogi wajen haƙuri, shine kogin haƙuri. Lauƙatsaratun minhu, da ɗigo ɗaya na haƙurin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam na kogin ma'aiki zai ɗiga, shine lauƙatsaratun minhu. da ɗigo ɗaya minhu daga kogin haƙurinsa, fauƙan nari da zai ɗiga akan wuta. Salat da wannan wutar gaba ɗaya ta dashe. Lazala min hassala'u, assala'u ƙona mutane da wutar take yi, lazala ya ce na rantse maka wallahi da sai ya gushe min ha daga wutar. Kogin haƙurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da za a ɗauki ƙwaya ɗaya ɗigo ɗaya a ɗiga a wuta da daga ranar wuta ta daina ƙona mutane. shine baharu hilmin shine kogi wajen hakuri lauka baratun minhu da digo ɗaya daga cikin kogin hakuri na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faukan nari za a diga shi akan wuta salat da wannan wutar ta dashe assala'u kona mutane da take lazala min ha wallahi da ya batta sai wuta ta dawo ta dawo da za ta diga mata hakurin annabi da sai ta dawo empty ta daina kona kowa ولو الرهم حين يغضب لله أداه لذابت الأشياء yace walawar ruhumu da kuma haƙurin annabi da jin kansa ga halitta da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to walawar ruhumu da jin kan annabi adahu zai rabu da shi da ce za a cire jin kan da ke tattare da shi walawar ruhumu da jin kan annabi adahu zai rabu da shi hina ya gabibu lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fusata lillahi saboda an taba Allah al-ashiya'u duk wani abin da ke duniya lazabat yace na rantse ma da Allah da sai wannan abin ya narke jin kan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake wa halitta shi yasa halitta ta zauna daidai ka ci abinci ka koshi jin kan annabi ne bayan ka koshi abincin ya rike ya zama ba haya ka je kai ka je kai ba haya ka fito kai kai farki ka fito kana zara ido duk jin kan annabi ne ba da jin kan annabi ba in abincin ya shiga ba zai ba zai fita ba to walawar ruhumu ba dan jin walawar ruhumu da a ce jin kai na annabi adahu zai rabu da shi shine ya gazibu lokacin da ya fusata lillahi saboda an taba Allah lazabatul ashiya'u da duk abin da ke duniya wallahi sai ya narke a aqalul aqilina fi kulli asrin ukilat alluhukihil uqala'u a aƙalul aƙilina shi ne hankalin masu hankali, fi kulle asirin a cikin dukkan wani zamani shi ne hankalin masu hankali. Al'uƙala'u dukkan wasu masu hankali, ukilat an yi musu dubaibayi Allah haƙihi daga su riski irin kaifin da hankalin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da shi. Shi ne masu hankalin masu hankali na duniya gaba ɗaya. Dukkan wani hankali to an masa da baibayi da iya riskan hankalin annabi shine a aqalul aqilina shine hankalin masu hankali fi kulli asri a cikin dukkan zamani al'uqala'u dukkan wasu hankula uqilat an yi musu dubaibayi Allah haƙihi daga riskan hankalinsa aqaluhu shamsu wal uqulu jami'an ka kuyudin min ha hawa halfaba'u aqaluhu shamsu hankalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rana ne wal uqulu jami'an dukkanin hankulan mutane kuma gaba ɗayansu ka kuyudin minhu minha kamar ƴaƴan rana ne hawa halfa ba'u wanda sasannin duniya ya taro su shi hankalinsa kamar gudan rana ne in ka ce za ka yi misali hankalin mutane gaba ɗaya kuma kamar kamar kuyudin wanda a turanci ake cewa rai rai shine in rana ta fito za ka ga wasu zare-zare wasu zare-zare kamar alamun wannan tahowar hasken to hankalinsa shine kamar kwallon rana hankulan mutane kuma kamar wannan zare-zaren ne da za a gani suna biyuwa jikin rana wanda ban san shi ba a hausa a hausa dai mu ce 'ya'yan rana amma a turanci suna ce masa rai to duk hankulan mutane kamar wannan rai din ne aqaluhu shamsu hankalinsa rana ne wal uqulu jami'an hankula gaba daya kakuyu din minha kamar 'ya'yan rana ne alfada'u sasannin duniya hawa ha da yake tara su a alamul alamin azabu baharin lisi wallahi min nidahu istiqa'u a alamul alamina shine masanin masana a azabu bahari shine kogi mafi daɗi istiqa'u istiqa'u neman sha lisi wallahi ga duk wanda ba Allah ba ya tabbata min nadahu daga wannan kyautar annabi duk wanda ba Allah ba to yana neman taimako a wajen annabi shine a alamul alamina shine masanin masana na dukkanin kaunu a azabu bahari shine kogi mafi daɗi istika'u shayarwa lisuwallahi ga duk wanda ba Allah ba minna dahu ya tabbata ga wannan kogin daga baiwar annabin nan fali ahlil ulumi min harti shafatun walil anbiya'u min hurtiwa'u fali ahlil ulumi ya tabbata ga ma'abota ilimi gaba daya duk wanda ganshi da wani ilimi alqur'ani ne hadisi ne fikihu ne nahwu ne lugha ne biology ne physics ne chemistry ne criminology ne duk wani ilimin da kake jinsa a duniya kowane iri ne ba a magana cewa ilimin boko ilimin boko duk wannan fatar mana da hankali aka turawa ne suka suka juya mana kwakwalwa suke cewa ilimin boko duk ilimi na manzon Allah ne sun masu da za a gani su physics su chemistry duka ilimomi ne na musulunci duk ilimomin manzon Allah ne babu wani wai magana wai ilimi na boko turawan ƙarya suke satowa suka yi za su satowa suka yi in ka karanta tarihi za ka ga yaushe suka fara ma sata duk wanda ya karanta tarihin abin da ya faru a darul hikima duk wanda ya karanta abin da ya faru da darul hikima zai ga tura ashe tsirara suke ba ƙarya suke ba su da wani ilimi duk kawai mu ne muka kwanta suka kwashe mana ilimin namu suka je suka fassara da yaran su wasu abubuwan ma sun gane wasu abubuwan ma basu gane ba shikenan kawai muka zuba ido muka bude baki wai ilimin boko ƙarya ne duka duk ilimin manzon Allah ne fali ahlil ulumi min hartishafatun irtishafatun sha irtishafatin tsotsa eh fali ahlil ulum ya tabbata ga masu ilimi minhu daga ilimin annabi duk wanda ga shi da wani ilimi to ilimin annabin ne aka bashi dan tsotsa shine irtishafatin tsotsa fali ahlil ulumi ya tabbata ga masu ilimi minhu daga cikin ilimin annabi irtiwa'u asha a koshi kuma walil anbiya ya tabbata ga annabawa minhu daga kogin ilimin annabi duk wanda ga shi da wani ilimi a duniya kowane iri ne ba sai na boko kamar yadda ake mana ƙarya ba duk ilimin manzon Allah ne ba wani ilimin boko wai ilimin tura ƙarya suke ba nasu bane na annabi ne to duk wanda ya ganshi da wani ilimi ko ya zama gwani ne a physics ko chemistry ko biology ko a pharmacy ko pharmacology to ilimin annabin ne aka bashi wani guri ya dan tsotsa shikenan duk wannan necktie da za a gari ya sa yana muzurai ana cewa shi ne ya wallafa littafi volume kaza kan kaza to ilimin annabi aka dan san masa ya tsotsa su kuma annabawa abin da suka fi kowa ilimi su kuma an ba su sun sha sun cika cikinsu. A adalul kalki, ma lahu fi ittiba'il haqqi fi kulli ummatin adala udala'u a adalul kalki shi yafi dukkanin halitta adalci. Ma lahu udala'u ba shi da udala'u wanda za a daidaita shi fi ittiba'il haqqi cikin bin sa da gaskiya fi kulli ummatin a cikin dukkanin al'umma. duk al'umma ba kai saka ka kawo wanda ya kusa da annabin wajen adalci ba shine a'dalul kalki shine mafi adalci dukkanin halitta malahu udala'u ba shi da udala'u wanda za a daidaita su da shi fitti ba ilhaqi cikin bansa da gaskiya fi cikin bansa ga gaskiya fi kulli ummatin a cikin dukkanin al'umma wallahu ta'ala a'lam